za mu samu wani saboda idan kake wayin tarfa akan za ta ba to anan in kai wa akudin hukwa kar kai wa abu na baba to kenan in ma kai wa abu din rufu'a korai dama ya faɗe shi shine la akul wa la abu wa in ma ka masa fataha shi ma ya faɗe shi a baya ya ce wafta a ba to wannan zai nuna wannan ta'alifin da ya yi ba haka ba ne inda misalan da ya kamata ya bayar din a wannan nuska shine abin da muka gaya muku jiya kuka rubuta in ba ta wannan hanya ba ne wajen shi guda biyar din a wannan nuska ta shi din wafta a baɗin ba zai fita ba shi yasa jiya muka yi muka yi bayani abu na farkonsa daga ciki shine idan ka ce wa inda ifrad ismi halzamin bina kace murakkaban ko murakkiban to misalin sadin shine la haula la haula wala quwwata yadda ya kawo haka nan yace wa rafa'ahu munawwina kuma ba wai la haulun wala quwwatun ba la haula wala wala quwwatun shine misal la haula wala shine wa raf'ahu munawwina ba la haulun wala quwwatun la haula wala quwwatun ne sannan kuma wajihi na uku za ka fitar a misalin da ya bayar kala a kuma wala abun dinna wajihi na uku kenan wajihi na hudu kuma za ka fitar a wafka a baɗin wafta a baɗin wajihi na biyar kuma za ka fitar a mafumin wa in tarfa mafumin wa in tarfa mafumin su kuwa ya ce idan kai wa akudun rufu'a ya ce kar kai wa abudun nasaba ka san ya ambaci fataha daga baya da yake wafta a ba to mafumin wannan kenan idan kai wa akudun fataha kai wa abu in kai wa aku fataha kai binayinsa da fata to kai wa abu din nasaba kaga ta wannan zaka samu kenan la haula wala quwwata wajihin sai su zaman su guda biyar ciki wannan amma a irin misalan da ya bayar ilzam ilzam bina la haula wala quwwata murakiban warfa wa raf'ahu munawwana la haulun wala quwwata wabta aba la haulun wala quwwata to sannan la wa rafa'u munawwana la haula wala la haulun wala quwwatun bafta bina la haulun wala quwwata misalai guda uku ina guda biyu to shi yasa wannan misalan da ya rubuta duk na farkon ilzamin bina la haula wala quwwatan ku bar shi daidai ne na biyu da ya rubuta akan wa rafa'u munawwana da ya rubuta la haulun wala quwwata la haulun din kuma yadda shi la haula la haulun din kuma yadda shi la haula mana a saman wa raf'ahu munawwina da wa saman wa raf'ahu munawwina la haulun wala quwwatun din kuma yadda shi la haula wala quwwata la haula wala quwwatun kai sannan kala akun wala abun wannan shine misali shine wajhi da uku ya kawo maka shi a misali a misali wancan ya faɗa a lafazi murakkiban wa rafa'ahu munawwina wafta abama ya faɗa a lafazi amma wajihin nan la afun wa la abun ya faɗa a misali shine wajihi na uku sai wafta aba kuma la haulun wa la quwwata misalin da ya bayar daidai ne sannan wa in tarfa akan la tansiba mafhumin wa in tarfa shine wa in fatahatahu fansib wa in fata in kai wa aku rufa kar kai wa abu nasaba mafhumu sharti anan shine amma in kaiwa in kaiwa aku din in kaiwa aku din fataha kaiwa abu din nasaba kaga wajibi guda biyar din ya fita kenan yawa to shi maimaici ne da bayani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين له الإنسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب المفعول من من أجله أتسن المنصوبات أبو بوات أكي ونصبه babi na al-maf'ul min ajlihi ana ce mishi kuma al-maf'ul lahu ana cewa al-maf'ul lahu kamar yadda zarfu za ce zarfu zaman zarfu makan ko a ce al-maf'ul fihi to shi ma wannan babul maf'uli min ajlihi ko a babul maf'uli lahu ma'ana abinda saboda wannan abin ne kai aiki shine zaka kawo shi da nasaba shi ya ce walmasdaransi in ata bayana li'illati alfi'li alladhi qad kana wa shartuhu ittihaduhu ma'amili فيما له من وقته وفاعله كقمل زيد اتقاء شره واقصد عليا ابتغاء بره يتي والمصدر والمصدر كي ومصدري نصبه أي وانسب المصدر كي ومصدر نصبا إن أتى بيانا لإلة إن مصدر يزو yin bayani na wata illa ko da illatin fili na bayanin illar ko sababin da ya sa kai wannan aiki masdarin da ya zo domin yi ma bayanin sababin da ya sa kai wannan aikin ka yi masa nasaba sababin aiki allazi qad kana wanda ya kasance sababin yake nunawa to kai wa wannan nasaba misali kace kumtu ijlalan li zaidi kumtu da kace na miƙe sai kace ijlalan saboda girmama girmama ka saboda ka faɗi dalilin da yasa sababin da yasa ka tashi din haka kace darabtu darabtu zaidan sai kace ta'adiban ta'adiban darabtu zaidan na da ki zaidu sai kace ta'adiban saboda ladabtar da shi ka faɗi sababi da dalilin da ya saka masa duka din to wannan ta'adiban ijlalan da kai wa nasaba to shi ake cewa al-maqulu lahu to hukuncin sa shine nasaba kamar yadda zai zo yi bayani anan gaba da misali wa shartu ittihaduhu ma'amili sharadin sa yake shine ittihaduhu ma ma'amilihi shi maf'ulu lahu din shi da amilin sa din su zaman to daya fi su zaman to guda fi ma lahu cikin abinda shi amilin yake da shi din min waqtihi na lokacin shi wa fa'ili da kuma fa'ilin shi lokacin lokacin lokacin da fa'ilin gaba ɗaya tare da maf'ulul lahudin da kuma amilin su zamanto abu guda ne. Misali shi ne, in ka ce ka kumli zaidin, ka miƙe wa zaidu, ka tayi ka miƙe wa zaidu, sai ka ce ittiƙa a sharrihi, ittiƙa a sharrihi saboda ka kubuta daga sharrinsa. saboda ya zo a hadisi riwayar Imam Tirmidhi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama guda goma manzo yake cewa ukrimar rajulu makhafata sharri duk zamanin da kaga za a girmama mutum saboda tsoron sharrin sa ta tashin alkiyama ya kusa to wanda za a zun ya zo ba wai dan son sa bane in ya shigo ko ya yi tsaya ba wai saboda kaunarsa ko son bane tsoron sharrinsa ko in baka tsaya masa ba ko ya hana ka wani abu ko ya wani abu dai abin da ya kamata wannan wa ukrimar rajulu makhafata makhafata sharrihi kaman wannan ne ya kawo anan qum li zaidin kamika kamike wa zaidu sai ce ittiqa'a sharrihi saboda kukuta daga sharrinsa ittiqa'a din maf'ulun min ajlihi ma'ana sababi da illar da ya sa ka miƙe wa zaidu shine saboda ka kubuta daga sharrinsa ga wannan misalin da ka bayar anan wane ne fa'ilin waye aikata miƙewan kai da aka umarce ka ka miƙe din a kai da aka umarce ka ka miƙe da kuma me wanda ya miƙe ya tsaya din da kuma wanda ake so ya nemi kariyar sharrin zaidu din duk mutum guda ne wanda ya miƙe ya tsaya da kuma wanda ake so ya samu kariya a wajen zaidu ko ya samu kariya daga sharrin zaidu din duk abu mutum guda ne sannan kuma in ka lura zaka ga lokacin miƙewan shine lokacin kariya daga sharrin zaidu din kaga kenan fa'ilul qiyam da fa'ilul ittiqa gaba ɗaya mutum da yake a sannan kuma lokacin da aka miƙe lokacin ne ake tsoron a nemi da wannan mikiyan ake so daidai wannan lokaci a nemi kariya daga sharrin zai rudin kenan to shine yace wa shartu futtihaduhu ma'amili sharadin sa shine ka daita kai shi maf'ulu min ajlihi din ma'amilihi tare da amil din sa menene amil nahi din shine qiyam kum a wannan misali in ka ce kum kum li zaidin ittiqa sharrihi abin da yayi wa ittiqa'a din nasaba shine kun fi'ilin da ka fada kun fi'ilin da ka fada shine kaga kenan sun daidaita shi maf'ulul lahu din ittiqa'a din da amilin sa wato da kun din kenan a wannan misali fi ma lahu cikin abin da yake da shi min waqtihi na lokacin wa fa'ili da kuma wanda ya aikata din ma'ana lokacin da wanda ya aikata abin to shi amilin da kuma maf'ulu da hudu duk sun zo daya a abubuwan nan guda biyu fa'ilul qiyam shine fa'ilul ittiqa kaga nan sun zama to daya sannan kuma waqtul qiyam shine waqtul ittiqa haka idan kace darabtu zaidan ta'diban darabtu zaidan ta'diban fa'ilul darbi huwa fa'ilul ta'dib wanda ya aikata dukan shine kuma ya ladabtar ko ba haka bane an san wanda yayi duka yake da kafka fa'ilu darbi huwa fa'ilu ta'dib sannan kuma waqtu darbi huwa waqtu ta'dib lokacin duka shine lokacin da daftarwa kaga kenan amilin maf'ulu lahu ko maf'ulu min ajlihi da kuma shi maf'ulu lahu aw maf'ulu min ajlihi din sun hadu sun daidaita a abubuwa guda biyu shine a fa'ili da kuma lokaci a waɗannan abubuwa guda biyu to yace shi misalin da ya bayar yace wa shartu wa shartu wa shartu ittihaduhu ma'amili fi ma lahu min din anan bayaniya ne fi ma lahu min waqtihi wa fa'ili ka kulli zaidi ittiqa'a sharrihi ittiqa'a din mansubun ne saboda shi maf'ulun min ajlihi ne amilin sa shine kum waqtid aliyan waqtid aliyan ibtigha'a dirrihi ibtigha'a din wannan shine maf'ulun min ajlihi amilin sa shine aqsid wa iqsid wa tukanifi anan ma fa'ilul qasdi huwa fa'ilu ibtigha aw anan ma shi ma waqtul qasdi huwa waqtu huwa waqtu ibtigha duk sun zo guda daya to anan a lokacin da waɗannan sharuɗa ɗin suka cika shin nasaban wajibi ne ko ba wajibi ba ne lokacin da waɗannan sharuɗa din suka shiga misali anan da kace kulli zaidin ittiqa'a sharrihi dole ne he kai wa ittiqa'a din nasaba haka da kace waqtid aliyya ibtigha'a birrihi ko ba dole bane kauli mafi inganci ba dole bane zaka iya jarran sa da lam ta'ali misali zaka ce kulli zaidin littiqa'i sharrihi zaka ce waqtid aliyan libtigha'i dirri saboda wannan lamun din lamu ta'lil zai baka ma'anar wannan nasaba din saboda haka an fi so kai masa nasaba idan sharuɗan nan suka cika amma zaka iya jarran maqulun min ajlihi din maqulun min ajlihi din da lam shi yasa ma wasu suke ganin cewa asali ma ba mansub bane asalin sa ma ba mansubi bane abin da ake kiran shi ne abin nan nazul khafidi harful jarri ne da aka cire to shi wannan ismin ya rasa madogara ina zashi jarun ne da majrur sai ka cire jar din to shi wannan majrur din yaya ina zashi ba zai yiwu ya dauki jarra ba tunda ba a samun jarra ko sai da idafa ko sai da harful jar anan ba harful jarri babu idafa ina zashi to shine ya rasa irabin da zai dauka sai ya laluma ya dauko na saba abinda ake ce mishi wai wai majrur bi nazir khafidi kenan asalin sa idan kace darabtu zaidan ta'diban asalin sa darabtu zaidan littadi littadi idan kace qumtu ijlalan asalin sa qumtu lil ijlali akwai harful jar lam wanda yayi wa wannan ismi jarra sai ka cire to da ka cire shi wannan jarran dama harful jarrin shi ya kawo to ka cire shi to me mawkifin wannan ismi rufu'a za ka bashi ba zai yiwu dai ka bayi jarra ba tunda ba abin da yayi wannan jarra din ko na idafa ko na harful jarri to shine da ya duba he dauko nasaba he sa to saboda haka wannan nasaba din ba wajibi bane saboda duba wannan asalin shi yasa ma wasu ba sa saka ba sa saka al-maf'ulu min ajli a cikin mansubat suna cewa ai ba mansub bane kasancewarsa maf'ul a a mansub ne bi harfi jarri muqaddam ko bi harfi jarri mahzuf saboda haka yana babi ne na jaru wa majrur baya babin mansubat saboda haka wasu ba sa sawa domin haka jaizi ne باب المفعول معه سي بابنا المفعول معه شي المفعول معه شي abinda kake tare da yi a lokacin da kai aiki ba wai abin da shi da abin kai da abin ne kuka haɗu kuka yi aikin ba lokacin da kake aikin ba ka iya rabuwa da abu ko kuna kana tare da wannan abin shi ne almafulu ma'ahu ba wai kai da abin kuka yi abin ba lokacin da kake yin abin baka rabu da wannan abin ba shine al-maf'ulu ma'ahu kenan ta'rifu husmun ba'da ta'rifu husmun ba'da wawin fassara man kana ma'ahu kaga ne go man kana ma'ahu man kana ma'ahu fi'lu ghayrihi jara fansifhu bil fi'li alladhi bihi as-sahab aw shibihi fi'lin kasta wal ma wal kashab وكالأمير قادم والأسكرى ونهوا سرت والأمير للقرى تعريفه تعريف مفعول ما هو اسم يك اسمين بعد واو وند يزو باين واو فسرى فسرى شي wannan ismin ya fassara arifin bil itlaq ne fassara man kana ma'ahu ya fassara wanda ya kasance tare da shi man kana ma'ahu fi'lu ghairihi ya fassara wanda aikin waninsa yake tare da shi jara ya gudana tare da shi aikin wani ya gudana tare da shi to wannan wannan shi mafulun a hudin ya fassara ismi ne wanda yazo bayan wawu fansibhu bil fi'l alladhi bihi sahab kai masa nasaba da fi'ilin da yake hade da shi kai wa wannan mafulun ma hudin nasaba da fi'ilin da yake tare da shi shine ibn mali yake cewa zannatu la la bil wawi fi fil qawl al ahad la bil wawi akwai wasu mutakallifuna suna cewa wawu din shi yayi wa wannan ismi din nasaba harafi baya zama amili sai a a babi na majrur akwai abwab din da yake zuwa to wanda baya daga ciki to fi'ilin da ka kawo din yace shine yayi masa nasaba shine fansifu kai masa nasaba bil fi'il alladhi bi sahab da fi'ilin da yake haɗe da yake haɗe da shi maf'ul mahudin aw shibihi fi'ilin ko kuma abin da yayi kama da fi'ili da ka kawo ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko sifa mushtabiha da makamancin wannan kasta wal ma misalin sa kasta wal ma'u wal khashaba istawa al ma'u wal khashaba wannan daidaituwan ruwan daidaituwan ruwan yana tare da yana tare da itace misali itace ne ko shuka ne aka yi fito shuka da ya fito to akwai kwari a wajen sai ruwa ya zubo cikin wannan kwarin da ya zubo sai ya cike kwarin daidai kaga ruwan ya daidaita sannan kuma ya zo daidai kan itacen da ya tsiro a ya tsira daga ciki to kaga ba zai yi ka raba wayannan abubuwan guda biyu ba lokacin daidaituwar ruwan to daidai wannan lokacin kuma shi ma wannan itacen a daidaice yake da wannan ruwa din to shine istawal ma'u wal khashaba zaka ce al khashaba din anan to shine maf'ulu ma'ahu an masa nasaba ne da fi'ilin da ya gabata istawa din kenan istawa anan ya maka aiki biyu ne yayi wa alma'u rufa yayi wa kuma alkhasha alkhashaba nasaba kamar yadda idan kace daraba zaidun amran daraba ya ma aiki biyu shi amilin zaidu ne amilin amru ne yayi wa zaidu aiki ya bashi rufa yayi wa amru aiki ya bashi nasaba to kamar wannan ne idan kace istawal ma'u wal khashaba wannan al khashaba da nasaba wannan istawa din shine ya bada wannan nasaba din shine ya bada nasaba kamar yadda idan ka ce qama zaidun wa amrun qama zaidun wa amrun ababi na afafi ababi na afafi yadda amrun din nan qama ne ya bashi wannan rufuwa din to zaidun da ka fada shi ma qaman ne ya bashi wannan rufuwa din wannan wawun da ya raba tsakanin su ba zai bata ba zai abin nan ba illa iyaka amilin wannan zahiri ne amilin wannan muqaddari ne an cire shi asalin sa jaa amrun wa jaa zaidun sai kace jaa amrun wa zaidun ja'an da ka fada wanda yayi wa amru rufu'a to shine kuma yazo yayi wa zaidu rufu'a babi na afas to haka nan anan ma istawal ma wal khashaba zaka ce karka ce wal khashabu in ka ce wal khashabu ka shiga babin afasi al khashabu din kuma ma'tufun alal ma'i to akwai wurin da ba zai yiwu ya zamo afasi ba akwai wurin da almafulu mahu zai juye ya zamanto afafi akwai wurin da ba zai juye juye ya zamanto afafi ba kamar yadda mai alfiya da shurudin su suka yi bayani wadannan wurare wa kal amiru qadimun wal askara ay wal askara alifin na itlaqi ne wa kal amiru qadimun kace qadimun din shibhul fi'li ne kamar yadda yace ma fansibhu bil fi'li allazi bihi sahab aw shibihi aw shibihi fi'ilin da ya fada to anan qadimun din shine shibhul fi'il in kace wa kal amiru qadimun wal azkara al amiru qadimun ba mutada da kabar bane sai kace wal azkara to al azkara din maf'ulu ma'hu ne abin da ya masa nasaba shine qadimun din qadimun ba fi'ili bane wani abu ne da yayi kama da fi'ili shine ismul fa'il saboda an dauko shi ne a fi'ili saboda haka yayi kama da fili kaga ya kawo misalai guda biyu duka idan kace istawal ma'u wal khasaba misalin fi'ilin da yayi nasaba idan kace al amiru qadim wal askara misalin wani abu da yayi kama da fi'ili wanda yayi wa maf'ulu ma'hudin nasaba wa nahu sirtu wal amira lil qura haka nan kace sirtu wal amira sirtu din shine yayi wa al amira din nasaba ma'ana tafiyan na na yi tafiya ba mu rabu da sarki ba har na gama tafiyan na shine sirtu wal amira sirtu ba ka ga inda babin afati ne ba zai yi ka ce sirtu wal amira ba wal amiru ba saboda idan ma'rufun alaihi din ya zama to damiri ne mutasil dole sai ka maimaita damiru mufassil a ka'idan asafi zaka ce sirtu ana wal amiru haka ba in abadin asafi ne ba zai ka ce sirtu wal amiru ka ce wal amiru sun masu ne ala damir muttasil ba zai yi ba sai ka ce sirtu ana wal amiru haka ba to amma tun da ya ce sirtu wal amira dole ce masa nasaba na al amira ya zama tun maf'ulu ma'hu ne sirtu wal amira lil qura babul mafrudat babi na abubuwan da ake wa jarra mun karanta marfu'at mun karanta mansubat marfu'at guda bakwai mansubat guda goma sha uku sai kuma al-mafrudat abubuwan da ake musu jarra khafiduha salasatun anwa'u الحرف والمضاف وال... الحرف والمضاف والتباء أما الحروف ها هنا فمن إلى باء وكاف في ولام عن على كذاك واو باء وتاء في الحلف مذ منذ رب واو رب المنحذف كسرت من مصر إلى العراق كسرت من مصر إلى العراق وجئت للمحبوب باشتياقي خافضها ثلاثة abubuwan da suke wa isimi rufa abubuwa ne guda uku salasatun anwa'u anwa'u din badal ne asalin sa salasatu anwa'in ne to dake in bai in yi idafan sa kafiyar sa bare zauna ba shine ce salasatun anwa'u kaman ya ce khatiduha anwa'un ne khatiduha anwa'un abubuwan da suke wa isimi din jarra wasu abubuwa nau'i ne guda uku الحرف نفرق حرفي والمضاف نبي إضافة واتباع نقوكم اتباع شيني بابنا توابع الأربعة da muka karanta ko asali ko badali ko na'adi ko tauhidi wannan babin abubuwa guda uku ne na farko kamar ka ce bismi bismillahi ko ka ce ilallahi ila din shine yayi wa Allah din suna Allah ismu jalala jarra ko ilal baiti ila din shine ya masa jarra na uku da yace wal mudafu kaman kace gulamu zaidin gulamu zaidin jaa gulamu zaidin gulamu mudafun zaidin mudafu ilayhi to idafa din shine ya masa jarra wal ittiba'u da ya fada kamar misali zaka ce ashartu ila zaidin wa amri ashartu ila zaidin sai kace wa amri amri din anan ittiba ne amr din ya bi zaidu ne wajen iradinsa iradin sai zaman to jarra kuma amma hurufu su kuwa harufan hahuna anan fa min min yana cikin hurufu jarri kamar ka ce min dari ila ila dari ba'un ka ce billahi kafun ka ce ka asalin fi ka ce fillahi lamun ka ce lillahi an ka ce anillahi ala kuma ka ce ala satihi ko kuma ka ce على الماء ko على السفينة كذاك واو با وتاء في الحال ودنا حروف غدا uku حروف القسم ne واو مثال والله narantsuwa ba kuma billahi sannan kuma ta'un kuma tallahi wadannan abubuwa guda uku duk huruful jarri ne a lokaci guda kuma huruful qasm ne in zaka yi rantsuwa da su zaka yi amfani shi yasa yace fil halif ai cikin rantsuwa muz munzu haka nan muz dinnan zaka ce ma ra'aituka muz yawmil juma'ati muz yawmil juma'ati ko munzu yawmil juma'ati rubba haka nan zaka ce rubba rajulin rubba rajulin wawu rubba sannan kuma wawu rubba wawu rubba din in kaga wawun a haɗe da suna nasira abin da ya zo a bayan majruri ne to wannan wawu din shine ake ce masa wawu rubba kamar yadda wani shayir yake cewa wa qasidatin ta'ati al-muluka wa qasidatin ta'ati al-muluka gharibatin kad qultuha li yuqala man za qalaha yace wa qasidatin sai masa jarra asalin sa shine wa rubba qasidati wata kila wannan wata qasida ce ta musamman wacce aka kawo ta gun sarakuna kuma kasidar ghariba daban take da sauran kasidu karkuntuha na fade ta na rera ta ne yuqala saboda riya dama na rera saboda a ce man za kala waye wannan kasida dan a ce waye wannan kasidar dama na rera wannan kasida din to nan wa kasidatin bai ce wa kasidatun ba to nan wawu din ne wawu rubba kenan yawa shine yace al-munhazi wanda rubban da aka shire wawu rubban da aka shire kasirtu min misra ila al-iraq kamar idan kace sirtu min misra ila al-iraq min din harful jarri ne misra din abin da yasa baka ce misri ba saboda layin sarifu ne karatun da muka yi na baya yana dauke da illoli guda biyu daga cikin illoli guda tara far'i illan guda biyu na farko al-alamiyya na biyu kuma at-ta'liful ma'anawi saboda sunayen garuruwa a larabci gaba ɗayan su mata ne sunayen garuruwa gaba ɗayan su a larabci na mata ne za ka ce zahabtu ila damaturu wa dakhaltu fiha za ka ce wa dakhaltu fihi ba saboda sunan gari ne kaga kenan mu'annas ne akwai ta'anis almajazi sannan kuma yusra din alam ne alam ne saboda duk lokacin da saboda haka ne duk lokacin da ka cire mishi alamiya to sai kai masa nasaba kamar yadda Allah sai kai masa tasrifi kamar yadda Allah ya ce ihbitu misra ihbitu misran kaga la yusrifu talwini baya shigan sa ai anan misr din ba sunan misra sananne na Egypt wanda aka sani ba ya ihbitu misra ku sauko ku sauko wani birni kowane birni misra ne ku sauko wani birni in kuna son waɗannan abubuwan da kuka roka da shi ne yace misran din ya sa masa tanwini ya sarrafa shi amma in kana nufin misra alam wanda aka sani misra na Egypt kake nufi sai dai kace ihbitu misra ba ka ce misran ba saboda la yusrifu tanwini wasu rubiyu baya shigarsa kamar da wasalin kasa baya shigarsa to shi yasa nan yace kasirtu min min misra shi yasa masu koyo a nahu akwai abubuwan da yake daure musu kai kamar irin su min qablu wa min ba'd yaya min an ce mana harful jarri ne kuma an ce min qablu ya an ce mana min harful jarri ne min ba'd kuma gahi kuma abun a qur'ani da larabci haka ne za a ce kuskure ne eh lillahi al'amru min qablu wa min ba'du ire-iren wayannan ire akwai ire-iren wayannan ko babi na ismu la yansarif min qablu wa min ba'du wato an yi bina'in sa ne li qasdillah abin nan abin nan an yi li qasd al-idafa asalin sa min ba'd al-ghalabati لله الأمر من قبل الغلبة ومن بعدها الحسن فهنا ده aka cire mudafin ilayhi din kuma ana da bukata da shi kuma in aka ce min ba'du wa min qablu dai kenan to haka ne anan min misra saboda la yusrifu ne zaka ce min harfu jarri misra ismun majrurun bihin wa alamatu jarrihi al-fatha نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف للعالمية والتأنيث المعنوي من إرادة السكنة وجئت للمحبوب باشتياق هذا إن كتير للمحبوب المحبوب ده مجرور من بالله المحبوب سبب لام باشتياق اشتياق المجرور من بالباء سبب بعد باب المضاف من المضاف أسكت التنوين ونونه كأ كأهلكم أهلنا واقصد به الاسم واقصد به الاسم الذي له تلا كقاتلا غلام زيد قتلا وهو على تقدير في أولان أو من كمكر الليل أو غلام أو عبد زيد أو إناء زجاج أو ثوب خز أو كباب ساد وقد مضت أحكام كل تابع مبسوطة في الأربع التوابع فيا إلهي الطف بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جماد سادس السبعين بعد انتهاء تسع من السنين قد تم نظم هذه المقدمة في ربع ألف كافيا من أحكم نظم الفقير المسرف الإمريطي ذي العجز والتقصير والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنعام وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والإلم والكمال من المضاف أسكت التنوين يقول المضاف كثير تنوين wannan yi ne sharadi na farko duk lokacin da kake so suna na farko ya zama mudaf suna na biyu ya zama mudaf ilayhi in sunan yana da tanwini ka cire shi misali jaa gulamun jaa gulamun to sai ka cire wasali dayan sai ka ce jaa gulamu zaidi in ka cire wasali na dayan to shi kenan na biyu to sai ya zama majrur shi yasa ake cewa al-mudaf wal mudaf ilayhi la yajtaniyani wannan yi ne ma'anan wannan saboda idan ka ce ja'a gulamun zaidun sun haɗu saboda zaidun din zai zama to badal ne na gulamun so kake ka ce ja'a zaidun sai ka ce ja'a gulamun zaidun so kake ka ce ja'a zaidun amma ka ce ja'a gulamu zaidin ka shirya wasu ne guda biyu kenan to shi yace min al-mudafi akifi tanwina wa nunahu hakanan nunun din tanwini shi ma ka cire shi abin da yake nufi nunun sa anan tanwini nunun na i'raj misali nunun din da kaga ya zo bayan alama ta i'raj za ka cire shi misali kamar nunun din da ya zo ta suniya misali gulama ne ja'a gulama ne sai ka ce ja'a gulama zaidi ka cire nunun saboda nunu din ya zo bayan alif alif din alama ce ta iradi haka misali jaa muslimuna sai ka ce jaa muslimu baladin musulman wani wani gari sun so ko jaa muslimul baladi ka cire nunu din saboda wannan nunu tana bin bayan alama ta iradi wace alama wawu din nan kamar da muka karanta ita ce alama ta rufuwa niyabata al-gab wannan wawun din to irin wannan nunun din shine zaka shiri amma idan nunun din ta kasance ba bayan iradi take bi ba to ba za ka shiri ba ba za ka shiri wannan nunun din ba shi yasa ibnu mali yake cewa nunan tadil iraba aw tanwina mimma tudifuhu dhikra turi sina nunan sai ce tadil iraba nunun din da take bin bayan alama ta iradi aw tanwina ko kuma tanwini wasali guda biyu ka cire ɗaya daga ciki ka turi sina kaman ka ce turi sina za ka asalin sa turin ne turin da wasali guda biyu da kake so ka mai da tur din mudaf sina ko saina ya zama tun mudaf ilaihim sai ka ce turi sina asali turin turi sina to shi a nan nunun din yana nufin nunun din da ke bin bayan irabi misali sinina sinina ana cewa turi sina ana cewa turi saina ana cewa turi sini duk dugogi ne na abu guda daya shine ce ka ahadukum ahaduna asalin ahadukum da ahaduna duka a asalinsa ahadunakum ne ahad din ana masa jam'i irin na jam'ul muzakkar salim kamar yadda nayi muku bayani a baya ana ce mishi mulhaqi saboda sharuɗan jam'ul muzakkar salim din bai shika ba to ahaduna ne to da kake so kai idafin sai ka cire nunun din sai ka ce ahadukum ahadukum sai ka ce ahadukum ahadukum ka ce ahaduna ahaduna na ne asalin ahaduna na sai ka cire nunu din na farko saboda kana so ka yi idafin ismi zuwa ga na din ahadu ahadukum iyalanku ahaduna ai ahaduna na ne asalin sa sai ki ahadu din mulhaq ne bi jam'il muzakkar salim sai ka cire nunu din ahaduna din sai ka cire shi sai kai idafin sa zuwa na to shi yasa zaka ce ahadu mudaf sai ka ce na mabnun ala sukun fi mahalli jarri mudaf ilayhi akwai nunun din da aka shirya asalin sa ahadu da na waqfid bihi al-ism allazi lahu tala yace da shi mudaf ilayhi din kai wa sunan da yaji bayan shi khafdu jarra mudaf ilayhi din da shi sunan da yazo daga bayan shi kai mishi jarra sai ka kira shi mudaf ilayhi shi mudaf din sai yayi wa mudaf ilayhi din jarra ka qatila gulami zaidin kutila duk ya kawo ma misali in ka ce qatila gulami to ka cire nunun ne mai bin bayan alama ta irabi asalin qatila qatilani qatilani wanda suka yi kisa guda biyu sai ka ce qatila gulami ka cire nunun din haka nan da kace gulami zaidin har yanzu asalin sa gulamin ne qatila gulamin da kake so kai idafin sa zuwa zaidu sai ka cire dai wasalin shi ma kace qatila gulami zaidin qutila shi kuma khabar din qatila din ne wasu mutane guda biyu waɗanda suka kashe dan dan zaidu an samu an kashe su suma an samu an kashe su suma to anan ya kawo ma misalan guda biyu duka qatila gulami an cire nunun mai bin bayan i'rabi gulami zaidin an cire wasa ne guda biyu tanwini wa huwa ala taqdiri fi aulani wa huwa shi mudafun din ana kaddara fi ne ko lami ko lamu aw min ko kuma ka kaddara min ka makrin laili aw gulani misalin fi din kaman ka ce makrin laili ay makrun bal makrun fil laili makrun fil laili sai kai cire fi din sai ka ce makrun laili makrun mudaf laili mudaf ilayhi aw gulani shi kuma misali ne na cire lamu an kaddara lamu in ka ce gulamu zaidin to kana nufin gulamun li zaidin gulamun li zaidin an kaddara lamun sai aka cire lamun din gulamun yazo mudafu zaidin mudafu ilayhi aw abdi zaidin haka nan idan ka ci abdi zaid shi ma ka kaddara lamun aw ina zujaji in kuma ka ce ina zujaji ka kaddara minni ina'un min zujaji asalin sa ina'un min zujaji ka kaddara min sai ka cire min ka ce ina'u zujaji aw saubi khazzin ko kuma kace aw saubi saubin min khazzin ka kaddara ni aw kababi sajin ko kace bab babu min sajin sai kace babu sajin ka kaddara wannan min din zujaj din kolba ne kolba sannan khass din kuma shine silik abinda ake yin alhariri da shi abinda ake alhar sinadarin da ake alhariri da shi rigan da aka saka shi da hariri to abin da ake saka hariri shi suke cewa khaf saj kuma yana zuwa ma'anoni daban-daban akwai saj sunan bishiya akwai saj sunan riga akwai saj kuma wanda yake da ma'ana na khaf khaf shine sinadarin abin da ake yin alhariri da shi yawanci an fi yi da wannan na abin nan nabul fil gida ko kuma haƙora na giwa shine wasu suke tsumo galin dinsa ake tsumo galin nashi da shi in aka narkar da shi aka daka shi to sai a yi silik sai a yi silik da shi yasa wasu suke ganin kiran tsaidasan da suna sa'ad yana da alaka da wannan tsaidasan wani babban riga ne mai kyalli wanda laraba ajamawa suke sakawa tsaidasan to ana yin sa ne da sa'ad sa'ad kuma da sunan abin da aka ake yin sa da shi aka kira shi a gane in kai aka ce wa tsailasan ka ce mishi sad to ka kira shi da sunan abin da ake yin sa da shi saboda haka akwai sad bishiya wannan bishiyar tana da manya-manyan ganye sannan kuma ana kaddara shi yana da daraja yana da kima sosai sannan akwai sad tsailasan shi ne wanda muka ce an kira shi da sunan abin da ake yi da shi akwai saj kuma khas khas sinadarin da ake yin alhariri da shi yawanci sun fi yin shi da nabul fil saboda haka nabul fil din ma ake ce mishi saj din shine hakoran jiwa in aka dauka aka narkar da shi to sai a abin nan din ayi wannan alhariri din da shi yana da ma'anoni jishiya tsailasan khas wa kad madat ahkamu kulli tabi'i yace hukunce hukunce duk wani tabi'i al-ataf ne ko al-badal ne ko na'ad ne ko tawkili yace gaba ɗaya sun gabata mabsutatan an yi bayanin sa dalla dalla fi arba'i tawabi a cikin at-tawabi al-arba'a min babi idafati sifa ila mawsufi ila al-mawsuf ne ai fi tawabi al-arba'a a cikin tawabi guda hudun na atashi da badali da na'ad da tawkili mun yi bayanin su dalla dalla saboda haka idan afati matufun alai ya zamanto majruri afati zai zama majruri misali zahabtu ila zaidin wa amri idan kuma tawkili muakkad ya zamanto majruri shi kuma tawkil zai zamanto majruri shi ma nazartu ila zaidin nafsihi nafsihi idan na'ati منؤوت يزمنتو مجرور ناد زي زمنتو مجرور أشرت إلى رجل كريم رجل كريم إذا المبدل منه يزمنتو مجرور سننكم بدل فيما زي زمنتو مجروري مثال نظرت إلى زيد غلام نظرت إلى زيد غلام كوكما يسألونك عن شهر الحرام qitalin saboda ya zama to mubda minu mujrur ya zama to mujrur yace wannan bayanin sa ya gabata ba sai ya maimaita ba fa ya ilahi tubbina fanattabi'a yace ya ubangiji ya ubangiji na wanda shi yake bautawa irfufina ka ba mu lutufi ka tausasa mana fanattabi mu bi ai fanattabi'a fanattabi'a subular rashadi mu bi hanyoyin shiriya wal huda shi ma shiriya ne sai dai bambancin su aka ci a rushud shiriyan da za ka samu a gun bayin Allah alhuda kuma shiriyan da za ka same shi a wajen Allah fanartafi sai mu zo mu samu ɗaukaka wannan yana nufin cewa in ba mutum shiryayye ba ne to ba zai zamanto ɗaukakakke ba saboda hatta a fadiya ta ɗan adam hatta ta fadiya ɗan adam wanda ba shiryayye ba ma fasiki ma baya son fasiki dan gunsa ba yasa za ka ga marar amana baya son marar amana in zai ba da amana zai duba wani mai amana ya bashi ba zai ce ai wannan grup din mu ɗaya ne tafiyan mu ɗaya ne gari ne a ji abu to ba zai yasa ba ya dai duba wani wanda ya yana da gaskiya ya bashi shi yasa ya ce fanar tafiya dan wa fi jumada sadisi sab'ina yace a cikin watan jumada jumada sadisi sab'ina a sadisi sadisi sab'ina بعدنتي ها تسع من السنين قد تم نظم هذه المقدمة yace wannan nazar din wannan mukaddima ya cika cikin watan jumada sannan shekara ta ɗari tara shekara ta ɗari tara da saba'in da shida shekara ta ɗari tara da saba'in da shida fi rubu'i alfin a kwata na dubu kwata na dubu mana yana nufin yana da baituka ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin da yan kai kafiyan man aha kama amma duk da kwata ne na dubu bai kai alfiya ba to duk wanda ya mayar da hankali a kansa ya yi ihkaminsa ya isar da shi ya wadatar da shi ya fahimci na nazmul faqir al musrif al imridi wanda yayi nazm dinsa shine al faqir al musrif wannan duk tawazu'i ne da ladabi irin na malamai alfakiri mabukaci wajen ubangijin shi almusrifu mai barna ma'ana mai aikata zunubai al'imridi ma'ana nisbarsa da sunansa jil'ajizi mai gazawa jil'ajizi mai kasawa wa taksiri mai gazawa wa tafriti shi ma gazawa ne ana cewa farrata idan ka rage abu ana cewa afrata idan ka kara in yayi oba ana cewa afrata ifratan in ya gaza kuma ana cewa farraba tafridan kowanne ruba'i ne alhamdulillah madad dawami yace godiya ta tabbata ga Allah a koyaushe ma'ana dindindin ala jazilil fadli a bisa fadala ne yawa min babu idafati sifa ila ila al-mawsuf ne ay ila al-fadl ala ala al-fadl al-jazil a bisa fadala ne yawa والإنعام da kuma ni'imantarwa da ya mana wa afdalu salati wa taslimi mafi cikin salati da sallamarwa ala nabi al-mustafa al-karim a bisa annabi zababbe al-karim ne karamci muhammadin wa sahbihi shine muhammad sallallahu alaihi wasallama badal ne na ala nabi din ko afu tafsir ko afu bayan wal ali da kuma alayensa ahli tuqasuni masu taqwa wal ilmi sune masu ilmi wal kamali sune masu cika akwai wani da ya tambaye ni a baya a baiti na ɗari biyu cikin baiti na ɗari biyu da ɗaya kai ka ja a zaidun rakiban malfufa wa kabda rabtu abdahu malfufa malfuf ɗin daga laffa daga laffa ne shi ne rufe naɗe abu naɗe abu ma'ana ja'a zaidun ratiban malfufa zaidu ya zo akan dabba ko akan wani abin hawa malfufan kuma a lillibe a lillibe daga laffa sannan kuma wa qaddaratu abdahu na da ki bawan bawan shi zaidu din maktufan aka ce ana cewa ja'a maktufa daidai ne ya zo hannunsa ba komai ko tsinke bai doka ba haka ya zo ana cewa ja'a maktufa da dai sannan kuma ana cewa kama anan da yace wa wa qaddaratu abdahu maktufan maktufin shi irin daurin da ake wa asir aka kama fursuna ko aka kama mutum za a makalar da hannunsa haka haka sai a daure shi irin wannan daurin shi ma ana ce mishi maktuf fi'ilinsa kuma daga katifa ne sashin kuma da ya yi tambaya mun riga ya mun yi bayani a ƙarshen wannan baiti yana zuwa ma'ana khaz shine abin da sinadarin da ake yin wannan da shi sinadarin da ake yin alhariri da shi irin su nabul fiil ire-iren su kamar haƙora haƙorin jiwa akwai kuma sa'ad sunan wata bishiya akwai sa'ad a faidasar wato wani katon riga shigen shigen barbusu ko kuma shigen gari wanda adamawa suke fata a bisa al'adar mu duk lokacin da muka sauke littafi muna wa shi wanda ya rubuta littafi addu'a yawa saboda haka mu karanta kudu wallahu kafa uku